karanta mana farkonta domin dorawa daga inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma a bisa sharaɗan da muka bayyana a jiya alarma bismillah wadrib lahum wadrib lahum mathalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab wa hafafnahuma bi nakhlin وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أسفك Allah madaukakin sarki yace wadrib lahum mathalan rajulaini kuma ka buga musu misalin wayansu mazaje guda biyu ja'alna li ahadihima jannataini wanda muka bawa ɗaya daga cikin su gonaki guda biyu min a'nabin gonar inibi wa hafafnahuma bi nakhlin sannan muka kewaye wa'annan gonakin nasa guda biyu bi nakhlin da dabino da itacen dabino
waj'alna bainahuma zar'a sannan tsakanin gonakin nan guda biyu ta inabi da ta dabino muka sanya wa'ansu gonaki da suke fito da amfani wanda ba kayan marmari ba wanda za a iya nomewa a samu kiltal jannataini wayannan gonakin guda biyu da ta dabinan da ta inabin gabaki daya kowace ɗaya daga cikinsu atat ukulaha ta kawo amfaninta lokacin girbi walam tazlim minhu shay'a bata rage komai daga cikin amfanin da ake sa ran ta kawo ba wa fajjarna khilalahuma nahara sannan muka tsaga tare da gudanar da korama tsakanin waɗannan gonakin guda biyu ta yadda idan za a yi ban ruwa ba sai an nemo ruwa daga wani waje ba kuma idan za a yi noma da rani za a iya yi ba sai an jira ruwan sama ya sauka ba wa kana lahu samarun sai ya zama shi wannan wanda Allah ya bashi wannan gonakin guda biyu yana da tarin dukiya wacce yake samu daga wannan gonar ko wacce yake samu daga wurin kasuwanci fa qala li sahibihi sai yace da abokinsa wanda ba a faɗi abinda aka bashi ba wa huwa yuhawiruhu a lokacin yana mayar masa da zance a matsayin amsar tambayar da ya masa ana aktaru min kamalan wa a'azzu nafaran lallai ni na fi ka yawan dukiya kuma na fi ka ƙarfin mutanen da ke tare da ni na 'ya'ya ko kuma na barori ko kuma mataimaka waɗanda suke kwaɗayin samun abin da ke wurina to a cikin wayanan ayoyin guda biyu tsakure ne daga cikin aya ta talatin da biyu zuwa ta arba'in da hudu ayoyi goma sha wayanda idan ka tattara ayoyin nan guda goma sha biyu za ka iya musu suna guda ɗaya misali za ka iya cewa wani kwatance ne allah ya yi don ya nuna maka makomar wanda yake kuri da abin da allah ya bashi ya kuma bin allah da kuma makomar wanda yake kuri da bin allah da kyakkyawar aƙida a ciki za mu ga wanda yake kuri da abin da Allah ya bashi a duniya kuma ya ƙibin Allah ya zo ya rasa abin da yake abin da ya samu a duniya kuma dama bai rike Allah ba bai saba da rike Allah ba ƙarshe ya shiga cikin yanayin wayo Allah dama an ce kullu shay'in la lillah fa akhiruhu inna lillah duk abin da wato babu Allah a cikinsa to ƙarshen sa shine wayo Allah za kuwa mu ga shi kuma wanda yake kuri da aƙida ya makalkale mata shi kuma ga yadda ƙarshensa ya kasance kyakkyawan ƙarshe to me yasa aka kawo wannan misali idan za a ɗan koma baya kaɗan za a tuna cewa a cikin dai wannan sura mai albarka allah maɗaukacin sarki ya ba wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama umarni akan ya yi watsi da roƙon da wasu mutane suka yi masa an ce al'aƙara ibn habis ne da uyainatu ibn hisin suka zo da jama'a su kuma wasu ƙauyawa ne a lokacin basu musulunta ba kafin fatho makka ko kuma lokacin bayan fatho makka kafin su musulunta da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to sun zo tare da jama'ar su da haka suna jin cewa sun isa to sai suka tarar da manzala sama tare da Salmanul Farisi da kuma wasu daga cikin talakawan sahabbai shi kuma kullun yana tare da su su kuma ba abin da suke yi sai su koyi abin da Allah ya saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kayan da ke jikinsu yanayin kaya ne na talakawa wani lokacin hamma za ka ga in rana ta dake su ana jin hamami yana tashi saboda kayan wata fata ce sai suka ce da manzala sallama yanzu da Allah ba za ka yi wa kanka kiyamul laili ka daina zama da wayannan kaskantattun ba in kai kana iya zama da su mu ba za mu iya zama da su gashi mun zo mu tattauna mu ga ko zai yi mu karba addinin ka amma warin su ya dami kaga mutum goshinsa yana wari tufafinsa suna wari in kana so mu saurare ka to ka bar su su dinga zama a can wani waje kai kuma ka dinga zama a wani waje da sai Allah ya saukar da wasbir nafsaka ma'al ladina واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه Allah ya ce ka jure ka yi haƙuri ka ci gaba da zama tare da wa'anda wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum wanda suke bauta wa ubangijinsu safiya da maraice su yi sallar asuba da azhar da la'asar kuma su yi magariba su yi isha kuma su yi zikiran safe su yi zikiran marece sannan kuma kullum suna kiyaye afkawa haramun da safe suna kiyaye afkawa haramun da daddare to wa'annan komai talaucin su ka jure ka zauna da su ba komai yasa suke yin haka ba wai dan su tara kuɗi ba suna neman yarda Allah ne amma cikin masu zuwa su ce suna so su tattauna da kai akwai wanda so yake yi in ya musulunta a naɗa shi ya shugabanci mutanensa ta gaba don Allah yake so ya musulunta ba to amma su wayannan Allah suka nufa don haka koda ana zaune ma idan da jama'ar kullun ya zama hankalinka yana kan su zaka ce wala ta'du aynaka an ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا yawa kar mu ga lokacin da kuke zaune da su da waɗanda suka zo ɗin hankalinka ya fi karkata zuwa ga waɗancan kamar kana son wata ƙawa ta duniya kamar yadda halin mu yake yanzu idan ina zaune a gabana kuma akwai talakawa akwai masu kuɗi akwai masu iko ba tare da wata maslaha ta shari'a ba sai in fi karkata zuwa ga masu ikon da su nake buga misali hankalina yana gare su sai Allah ya ce ba haka za ka yi ba wa'annan din hankalinka ya fi karkata zuwa gare su wala tuti man aghfara ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان أمره فرطا sannan kada ka dakata wanda muka kaddara wa zuciyarsa gaba ɗaya ta manta ga biran ambatanmu ya bi san ransa kuma gaba ɗaya ɓanna ce a cikin al'amuransa in ban da saƙo ba abin da yake yi kada ka dakata tasa don ya zo ya ce maka ga abin da nake so kyale shi ka yi abin da shi ne daidai to kaga a nan an gaya manzala sassalama ya kyale wa'yancan masu kurin ya karkata izuwa ga wa'annan wa'anda su kurinsu shine aqida da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko sai a gaba aka ce masa wa qulil haq وقل الحق من ربكم hasbu anan kuma aka umarce shi da ya fito ya faɗi abin da Allah ya saukar masa sai Allah ya ce me فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ba wani zancen wai dan ana so ka musulunta sai an kuma daina yin abin da Allah yake so wai dan ka musulunta a'a in ka so ka musulunta in kuma baka ga dama ba shikenan ka tafi ka musulunta karshe dai kanka kai wa karshe Allah ya faɗi irin abin da ya tanada wa inda musulunta ba to a ƙarƙashin wannan to sai Allah ya yi amfani da wannan abin da ya faru sai ya ɗauko mana darasi daga cikin abin da waɗannan mutanen suka zo suka ce don a gwada mana a zahiri tunda a baya kaɗan an yi mana wani abu mai kama da wannan wajen kawo mana kissar ashabul kahfi ga sunan da aƙida suke kuri shi kuma wancan sarki yana kuri da iko ƙarshe sarkin ya mutu fadawan suka mutu ikon ya ƙare su kuma masu aƙida allah ya sanya musu bacci suka zo kuma suka tashi kaga ashe kuri sai dai ka yi shi da abin da allah yake so amma idan ka yi da abin da kai kake so ƙarshe za ka ji kunya to kisar ashabul kafi ta faru ne a wani tsawon lokaci to yin sai allah ya janyo mana wani misali da ya faru a wannan lokacin wanda watakila da za a kirga shekarun da saukar da alkur'ani ma ba a daɗe ba sai allah ya ce wadrib lahum matsalan ka buga musu misali domin bil misal yattadihu al maqal galibi sai an yi misali ne ma zance yake fitowa fili shi yasa zamu ga alqur'ani yana buga mana misalai kusan duk wani abu da ake so a tabbatar mana sawa'un na aqidar barwa Allah halitta akan shi yayi ta gaba daya tauhidin rububiyya sai a buga misali a'a wajen tabbatarwa da Allah sunayensa da sifofinsa sai a buga misali wajen nuna Allah shi kadai ya cancanci bauta sai a buga misali wajen yi wa Allah da'a a cikin ibadu sai a buga misali wajen tsabtace mu'amala da kyawawan halaye sai a buga misali shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa laqad darabna ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم sai kuma ka يتفكرون tafi walaƙar sarrafna walaƙar sarrafna ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل walaƙar sarrafna ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا Allah ya ce walaƙar sarrafna linnasi fi hadal qur'ani min kulli mathali haƙiƙa mun jujjuya wa mutane a cikin wannan alƙur'anin a fannoni na kowane irin misali da ka sani wannan a cikin suratul isra kenan min kulli mathalin sannan ta cikin kafi wa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nasi min kulli mathalin wa kana al-insanu akthara shay'in jadala haqiqa dan adam ya kasance ya fi komai gardama ba da aka bada misali daya bi ma ya ishe shi ta cikin fussilat kuma wa laqad darabna lin-nasi fi hadha alqur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun to irin wannan mathal din ne misalan alqur'anin kala uku ne akwai misali na farko wanda wani abu ne ya faru kuma aka ba da labarinsa wanda ba ƙarya a cikinsa tabbas abin ya faru kuma aka ba da labarinsa a cikin alkur'ani akwai kuwa misalin da kwatankwacin faruwarsa ake bayarwa ko da a haƙiƙani bai faru ba kamar da allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratun nahali wala ta kunu kallaci na ƙasar ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون kaga wannan misali ne da malamai suka ce an sanya shi ne don a ja hankalin mutane kar ku zama mana kamar matar da za ta je ta yi kitso in ta gama kitson kuma ta yi shi da yawa kuma tana gama sai ta zo ta ringa warware kitson nata an kasan warware wadda ba ta barin tukka ko ɗaya to yaya ne a zama haka tattakhuduna aymanakum dakhalan bainakum ku je ku yi rantsuwa akan cewa za ku kasance tare da mutane gashi kun yi rantsuwar kuma gobe sai ku ga wa'yansu mutanen da suka fi su sai ku fasa waccan rantsuwar sai ku koma kan wancan an tafi na ummatin niyya arba min umma kawai don kun samu wata tawagar ta fi wa'yannan tawagar yawa sai ku saki wa'yannan marasa yawan da kuka yi alkawari da su ku koma wancan ai kamar wata mace ce wawiya wacce saboda tsananin wauta za ta yi kitso ta gama tufka kitsan nata kuma tana gama ta zo ta warware ba lallai ne zama akwai matar ba duk da cewa sun ce wata mata ce wawiya a maka an santa to amma ko an santa ko ba a santa wurin misali ya bugu amma misalin da an taɓa yinsa ya faru kuwa kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa wadrib lahum mathalan ashabal qaryati واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءوا إذ جاءها المرسلون kaga wannan an ce a garin Antakiya wanda ke tsakanin Syria da Iraki annabi isa ya aiki wa'yansu 'yan saƙo su je su kai saƙon allah to da suka tafi shi ne abin da ya faru ya faru sai allah ya buga misali da wannan abu kaga wannan misali ne da ya faru ko sannan nau'o'in misalan da ake buga a ƙur'ani wani lokacin akan kawo maka shi a matsayin misali kamar a ce wadrib lahum matsalan ko ka matsali a shaitani ko ka matsali habbatin wannan shi ma misalin kamar haka ne allah ya ce wadrib lahum matsalan a ka buga musu misali rajulaini wa'yansu mazaje guda biyu to wa'yannan mazajen guda biyu imamu shaukani a cikin fatahul kadir ya ce an yi saɓani a kan kosuwaye tun da an ce mazaje jam'i ne na namiji guda ɗaya namiji da yawa kuma mazaje a larabci rajulun rajula ne rijalu shi kuma an rajulu ismin ne mubham suna ne wanda yake kurma wanda in aka faɗe shi duwani wanda ya cika sifar zai iya zama sai na abubakar rajulun ne umar rajulun ne usman rajulun ne da aka abubakar da umar rajulani ne ko ba ka ba ne manzala sama da sai na abubakar rajulani ne haka can in ka koma ɓangaren kafirai tsarin kafirai abu jahalin da umayyatu bin khalaf rajulani ne to wannan wadrib lahum matsalar rajulainin suwaye rajulainin imam suyuti a cikin al'itikan fi ulumin ƙur'an ya buɗe babi na mubahamatul ƙur'an ya iya bakin ƙoƙarinsa wajen tattara maganganun malamai in aka ce mutum sai ce wannan mutumin wane ne shaukani a cikin fatahul ƙadir yake cewa an yi saɓani a kan wannan mazajen wai an yi su ne ko kuma a'a irin abin da allah yake kawowa ne na kwatancen da za a ɗau darasi ko da ba a yi su ba al-muqaddara ne an muhaqqaqa to imamu sa'adi Allah ya ji rahama a cikin at-taysir ya kawo magana mai kyau ku dinga yawan duba tafsirin sa'adi Allah ya bashi kyakkyawar aqida da kuma iya fito maka da fa'ida cikin sauki saboda ya karance da yawa daga cikin tafsiran abinda sa'adi yake cewa yake cewa shine laysa ma'rifatur rajulaini wa fi ayi zamanin aw makanin huma fihi fa'idatun aw natija ba dole ne sai an takwar cewa an san suwaye mazajen ba da sunayensu idan ka san suwaye idan ma dai baka sani ba babban abin da ake so fannatijatu tahsulu min qissatihi ma faqat kawai ka dauki labarin in Allah yadda zaka fa'idantu koda baka san ko suwaye ba wata'arrudu wata'arrudu lima siwa zalika min at-takalluf kuma shi a wajen sa'adi yana ganin cewa ka matsalan ba ma akan sai ka san suwaye kamun kai akwai nau'i na iya yi da matsawa kai amma ibn atiyya Allah ya ji kansa da rahama a cikin al-muharrar wajiz shi kuma ya dan sabawa maganar sa'adi kuma kun ga imamu sa'adi bai rade da rasuwa ba shi kuma ibn atiyya ya rasu cikin shekara ta 481 abinda yake cewa shine shi ya fi karkata zuwa ga cewa wannan labarin an yi shi ya faru ai shi ya sa ma Allah ya ɗauko shi wanda kuma wannan shi ne ra'ayin ibn ashur a cikin taharir watan ya ce saboda kistar ashabul kafi ta faru tun da daɗewa tun tun tun zamanin da wataƙila wani zai iya cewa ai wannan don saboda masu imanin da ne to sai aka kawo musu wani abu na masu imanin yanzu wanda bai daɗe da faruwa ba wanda kai ma in kai ƙoƙari za ka iya kwatantawa har ma ya jingina wannan izuwa ga shi ne ra'ayin mafiya yawan malamai hasilin kissar a kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suke kawowa shi ne waɗansu mutane ne guda biyu mahaifinsu guda da mahaifinsu guda sai ya rasu bayan rasuwarsa sai ban musu kadarori to shi ɗayan sai ya siyar da kadarar tasa ya siyarwa da abokin abokin gadon nasa to sai ya ɗebi wannan kuɗin sai ci gaba da yin aikin Allah da su to ba a daɗe ba sai kuɗin suka ƙare to sai kuma ya shiga cikin jarrabawa ta rayuwa sai ya dawo wajen ɗan uwansa sai ya haɗa shi da haƙƙin zumunci akan ya taimake shi to shi kuma sai ya gaya masa wata baƙan magana wacce ta ja lalle sai an yi mishi wa'azi to shine Allah yake bada labarin wa'azin da abin da ya faru a nan wasu kuma suka ce a al'amarin ba haka yake ba ba maganar wai wantaka ko gado abin da ya faru shine wani mutum ne mai kuɗi wani kuma mutum talaka kuma waɗannan mutanen an yi su sun faru a inda yake akwai gonaki shine sai a ɗaya daga cikin malamai kamar ibn ashir yake cewa a yanayin labarin za ka kamar a garin ɗa'ifa abin ya faru domin kun ga maka ai ba gonaki saboda maka gari ne wanda yake wadi ne zaza ce wacce take ba ta fitar da tsirrai rabbana inni askantu min zurriyati ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك عند بيتك المحرم ربنا asbur kaga anan maka wadin ne ghairi zi zar'i to da haka sai ibnu ashir yake ganin kamar yafi kama da a ta'ifa abin ya faru a ibnu atiya ya kawo maganganu na malaman tafsiri ya taɗa maganganu na malamai amma ya taɗaice magana a cikin at-tahrir wa tanwir a cikin al-muharrar al-wajiz dan dai ya kusanto maka da maganar a cikin zuciyarka to wayannan mutanen su su biyu ja'alna li ahadihima jannatayn ko da ya zanto ja'alna li ahadihima jannatayn ibtida'an shi ɗayan ba shi da komai shi kuma ɗayan yana da su ko kuma a'a in gado ne to gonar waccan muka dawo da ita wajen wannan domin ja'ala takan zo da ma'anar a mayar da abu ya koma kaza kamar matan mu na duniya akwai wacce yarinya ce bata balaga ba akwai wacce ta tsufa ma sosai amma duka in aka mai da su aljanna Allah ya ce faj'alnahunna abkara sai mu mayar da su sayyarnahunna kaga wacce take tsohuwa sai a mayar da ita ta zama budurwa wacce take yarinya bata kai shekarun budurci ba ta ba sai a mayar da ita budurwa kaga ke da ya zama duka matan aljanna mu da hausa kano mu ce budurwai ne a hausa sakwata kuma a ce budare ne duka kuma ma'ana ɗaya ce ko na yi daidai ɗaya yanzu malam mai zama zai ce min kai ba haka aka cewa ba ai abubuwan malam mai idigami Allah ya ƙara lafiya to waɗannan mutanen guda biyu shi ɗayan Allah ya ce ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin gonaki wato na na inabai wa hafafnahuma bi nakhlin sannan muka zo muka kewaye gonakin inaban bi nakhlin da dabinai kasancewar dabino da inabi suna ɗaya daga cikin mafiya yawan abubuwan da ake ci a wannan yankin shi yasa samar da su da yawa ba ƙaramin sila ce ta arziki ba kuma har izuwa yanzu wato har izuwa yanzu kuma samun gona ta inabi da dabino sila ce da sababi na arziki kwarai da gaske shi yasa malaman tafsiri kamar yadda al'imam ibn atiya Allah ji kansa da rahama yake cewa ta'ammal hazihil hay'ata allati zakara Allah duba wannan yanayi da Allah ya ambata a wannan labarin fa innal mar'a la yakadu yatakhayyalu ajmala minha fi makasibin nasi da wahala an aka baka dama ka kawo wani nau'i na arziki ka iya hararo wani arzikin da yafi wannan arziki saboda na ɗaya arziki ne na halal tsantsa na biyu kuma arziki ne wanda yake kai ma za ka ci ba za ka yunwa ba na kusa da kai zai ci ba zai yunwa ba kuma zai tara maka makudan kuɗi saɓanin waninsa na arziki sai yake cewa jannata inabin gonaki ne na inabi a haƙa bihima na halun sannan itatuwan dabino suka kewaye wannan bishiyun bainahuma fushatun tsakanin gonakin guda biyu akwai wata tazara hiya muzdara'un li jami'il hubub wato wani waje ne da yake tattarar da nau'o'i na hatsi da sauran kwayoyin da ake shukawa wal ma'ul jari yasqi jami'a zalika minan nahari sannan ga ruwa yana gudana da yake fitowa daga korama yana shayar da gonakin guda biyu na inabin da na dabinan allazi qad jammala hadha an-nazar gashi ya ratsa ta tsakanin gonakin ya kyautata wannan yanayin in ka kalla wa azzaman nafa'a kuma ya ƙara girmama amfanin da ake samu wa ƙarrabal kadda kuma sannan wahalar da ake samu ya gusar da ita wa aghna anin nawadhi'i kuma ya wadatar da kai ma ba sai ka saka injin ban ruwa ba wa ghairiha da wa'ansu abubuwa da barto ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannatayn wa'annan gonakin guda biyu da ta inabin da ta dabina atat okulaha lokacin da za a yi saukar dabino da kuma sanda za a ciri inabi kowace ta zo da amfanin da ake sa rai za a samu kusan al'adar mai gona tun daga lokacin da yake zuwa ya yi shuka to akwai abin da yake ransa na abin da yake sa ran samu wataƙila ma daga yin shukar zai fara gina rayuwarsa gwargwado akan abin da yake saran samu watakila ya san cewa zai noma gona eka kaza to adadin ekokin an saba inda an samu albarka to a samu buhu kaza wannan buhun da yake sa rai idan aka samu dumamar yanayi ko kuma sauyin yanayi aka samu tasgaro a cikin wannan abin da ake saran samu watakila in aure za a yi wa yara sai a daga auren wataƙila kuma in ya takure rayuwarsa ƙarshe sai ya fita cirani saboda abin da yake sa rai bai samu ba amma idan Allah ya taimake shi a ce wannan gonar in Allah yadda za ta kawo buhu 100 waccan za ta kawo buhu 150 in in an samu in an samu in Allah ya in yabanya Allah ya fishe ta fari to kuma sai a zo a samu abadin buhu 250 sai a samu buhu 350 kaga wannan gona ta yi hajji ta yi umara ta ba da abin da ya kamata to haka ne ya faru shi ma atar ukulaha kowace ɗaya daga cikin wannan gonar ta zo da abin da ake tsaron ta zo da shi lafazin ukul shi ne abin da wato ainihin ake samu na amfani ai atat samaraha wal ukulu ai ma yi ukal abin da ake ci don haka an kirayi amfanin gonar da suna ukul saboda yawancin amfanin gona cinsa ake yi ko da kuwa ba cinsa ake ba to ana siyarwa a sai abin da za a ci yanzu auduga ko da ke ita a noman maya ake cewa ne in an gama auduga me ake zuwa a yau ciwo ta ake ko ciro ta ake ko tsinko ta ake ko roron ta ake me ake mata ana, ana ciwo auduga an tafi cin auduga ko to amma kuma kaga ai ba sa ta ake a baka a ci ba amma ana siyarwa sai kuma a sai abin da za a ci to atat ukulaha don haka lafazin ukul din ana cewa ukul kafin din sai a yi mata ɗauri a matsayin jam'i ana kuma cewa ukul kafin din sai a yi mata rufu'a shi za mu ga imamun nafi'ul madani da ibn kathir da abu amr al-basari suna karantawa atat ukul laha uk laha kafin din sai a mata dauri daga wanda ya rubutun allo haka ya rubuta idan kuma a ragowar qurra'u ne su kuma suna cewa atat uku uku uku laha uku laha falam tadlim minhu shay'a ma'ana kuma duk ɗaya ne wa qad wa fajjarna khilalahuma nahara shi wannan nahar din ita ce korabar da ake yin ban ruwa hakika duk gonar da Allah ya taimake ta da korama da ruwa a kusa da ita wannan gona ta gamu da arziki na Allah kuma akwai gonaki da yawa da suke da korama a kusa da su to amma abin da ya ƙara ban ƙaye a nan shi ne ita korama ta ratsa tsakanin gonakin guda biyu don haka da kanta take ba wa kowace gona ruwa da haka kun ga ba maganar wahala sana abu na biyu kuma ta zo ta ƙara wa wajen kyau ga kyau ga amfani atat ukulaha walam tazlim minhu shay'a sannan wannan gonar kowace ta ɗayan da ta biyun ba wacce ta zalunci ko kuma ta rage wani abu daga cikin abin da take fitarwa az-zulmu zalunci shine ka sanya abu ba ba mahallinsa ba wannan shine asalin ma'anar zalunci to in an ce walam tazlim minhu shay'a kaka ce bata zalunci ba saboda ba ba iya wannan ma'anar zalunci take nufi tana zuwa da ma'anar tauyewa rage abu in aka rage abu sai a ce sai a amfani da kalmar zuwa da la da ma kamar yadda wani mawaƙi ke cewa tazallamani haqqi kaza wala wala wayadi lawallahu lawayadahu Allahu alladhi huwa ghalib yaro ne ya koyar da shi ya rene shi amma ƙarshe yaron ya zo da ya girma sai ya zo ya zama fijirarren yaro har ya zo ma ya farwa shi uban da ya rene shi larabbaituhu hatta idza hatta idza aba shay zaman yakadi yusawi gharib al-fahl gharib wa rabbaituhu hatta idza ma taraktuhu akhal qaumi wastaghna 'an al-maski sharibu falamma ra'ani ahsaba ash-shakhsa ashkhusan ba'idan wa dha ash-shakhsu al-ba'id uqaribu tadhallamani haqqi kadha wa lawayadi lawayadahu Allahu alladhi huwa ghalib ce tazallamani haƙƙi ya tauye min haƙƙina kaga tanaqqasa kenan ko da haka walam tazlim ay walam tanqus bata rage komai ba daga cikin haƙƙin da ake tunanin za ta fitar buhu 250 ake bukata to sai dai sama amma bata rage ko rabin buhu ba wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu samarun to wannan bawan Allah yana da tarin dukiya yana da tarin dukiya samarun jam'i ne na samaratun to a nan a yanayin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan kalma ya karantar da ita ne rufi uku mazala sallama ya karantar da ita samarun mimun ɗin a yi mata fataha kuma ya karantar da ita sumurun mimun din ay mata rufu'a kuma ya karantar da ita sumrun mimun din ay mata dauri amma kowace qira'a akwai wanda suka rawaito ta kamar mu qira'an mutahafsu ruwayan mutahafsu qira'ar asim al-kufi da a cikin al-qura'us sab'a in ka hada ashar kuma da abu ja'far al-madani da kuma yaqub al-hadrami mu uku a qura'u uku su suke karantawa kana lahu samarun samarun samarun samar amma nafi'ul madani wanda warshi yake yin ruwaya daga wajensa da ibnu kafir da ibnu amir da hamza da alil kisa'i da khalaf ko kace kufiyun illa asiman su kuma suna cewa kana lahu sumurun shi yasa a karatun allo kun ga sumurun muke karanta shi ma daidai ne mazala su ma ya karanta haka abu abu albasari kuma sun si da hafsu duri su kuma mimin ɗinsu ne mata ɗauri wa kana lahu thumrun wa fi thumrun dammaihi yaftahu asimun bi harfaihi wal iskan wal mim muhassala kuma wannan ba anan kadai ba akwai ta cikin suratul suratul an'am kulu min thumurihi ko thamarihi idza athmara sannan sai kuma akwai ta cikin suratul yasin nan akwai guda biyu akwai cikin suratul yasin liyakulu min thumurihi ko min thamarihi wa ma amilatu aidihim wannan wakana lahu samarun yana da dukiya dukiya ana iya kiranta da suna samara saboda tana zama sakamakon abin da mutum ya samu wannan bawan allah yana da dukiya ko kuma yana da kayan marmari da aka samar a cikin wannan gonar wadda za a je a siyar kuma a yi amfani da kuɗi sai dan uwansa ya zo yake roƙonsa akan ya taimake shi saboda zumuncin da ke tsakaninsu faƙala li sahibihi wa kana lahu thamarun faƙala li sahibihi wa huwa yuhawiru sai yake gayawa dan uwansa abokinsa a lokacin da yake musayan zance da shi ana aktaru min kamalan ka dai san na fi ka dukiya wa azzu nafaran kuma na fi ka tarin jama'a na fi ka ƙarfi ta fuskar tarin jama'a da Allah ya ce wa huwa yuhawiru hal ne muhawara shine in ka faɗa kai ma a faɗa maka in ka faɗa a faɗa maka kamar yadda an tartu bin shaddad yake yake faɗa wa dokinsa ko da ya faɗi irin gumurzin da aka yi da dokin shi kansa dokin sai da i sai da i jike da jini ma ziltu armihim bi thawrati nahrihi wa labanihi hatta tasarbala biddami yana ta fada sai ce law kana yadri mal muhawaratu ishtaka wa la kana law alima al kalama mukallim law kana yadri mal muhawaratu da ya iya mayar da zance ishtakato da sai ya gaya min cewa ya gaji da wannan wahala wala kana law alimal kalama da ya san yadda ake magana mukallimi da ya mun magana to kaga muhawara anan tana nufin shine musayar zance ko to anan wa huwa yuhawiru zai da yazo ya roke shi yace masa to Allah ka taimake ni sai yace kai akan me zan taimake ka sai yace to kai yanzu dan an zo an ce ka taimaka abinda kake da shi fa ba wani abu ne na arziki fa zaka mutu fa ka bar shi in ka tashi mutuwa ba da shi zaka tafi ba to fahawar sai mayar masa da amsa sai yake cewa ana aktaru minka malan ka dai san na fi ka dukiya wa azzu nafaran kuma na fi ka karfi da buwayar mutane wa'anda yanzu in nace a kama ka sai a kama ka kamar yadda wa'ansu suke yi idan aka je bidar haƙƙi a wajensu sawa'un haƙƙin nan a matsayin talakawa ne suka tafi wurin masu iko domin neman haƙƙinsu tun da masu iko an aza su ne don su duba bukatun talakawa sai a matse musu lamba watakila har talakawan su bukaci ma su fito wajen faɗar gaskiya da kuma jan hankalin masu iko su ko masu ikon su yi amfani da damar da suke da ita ta ƙarfi da iko ko su kame su su garkame su ko su azabtar da su ko kuma a watakila mutum ne yake bin haƙƙinsa na laiburanci ya tafi wurin mai shi don ya karɓa sai a yi amfani da dama da sarari a ci zarafinsa a a watakila masu da'awa ne masu karantarwa masu aiki na almajiranci su tafi neman abin da zai taimaka musu wajen wannan aikin na da'awa wanda da'awar ta Allah ce ya zama su suna da lokaci amma ba su da wadatar kuɗi su tafi wurin wanda suka ga yana da damar da zai iya ba su watakila ko ya hana kuma gudun karsu ce ya hana sunansa ya ɓaci shi ƙila sai ya ɓata musu suna watakila ko in yi tsoron haka zai iya gaya musu wato kun dai san dai in magana ce ta kaza mu muke da kaza mu ne muke da kaza in ma zaɓe ne in ba ku zaɓe ni ba kun san dai ina da waɗanda za su zaɓe ni misali ai haka tana faruwa ko to ana aktaru minka malan wa a'azzu nafara mun fi ka kuɗi kuma mun fi ka tarin jama'a wannan bai ishe shi ba sai ya yi mai wadda kala jannata wadda kala jannata wa huwa zalimun li nafsi qala ma ahunnu an tabida hadhihi abada wadda kala jannata kuma sai ya shiga gonar tasa wa huwa zalimun li nafsihi a daidai lokacin yana mai zaluntar kansa ta yaya ya zalunci kansa saboda ya riga ya karyata da abin da za a faɗa na tashin alƙiyama kuma ya kiyaye abin da ranar tashin alƙiyaman zai tsira wanda duk aka zo aka ce masa taimaka ya ƙi taimakawa wa ya cuta kansa ya cuta wa huwa zalimun li nafsi ya cuci kansa da ya bayar to da ranar alƙiyama an aka busa ƙaho sanda aka zo da rana ta zo tsakaninta da kawunan mutane bai fi taku ɗaya ba to manzala sama kamar da ke ce hadisin aisha yake cewa a hadisin aisha ko abu huraira yake cewa kowane mutum yana ƙarƙashin inuwar sadakas har sai an gama hisabi a wannan rana shi ba shi ba jin rana manzala ce in ka so ka yawaita inuwarka in ka so ka barta ta zama kaɗan shi yasa duk girmanka a cikin mutane da matsayinka da ibadarka in aka samu wanda bai kai ka ba ya fi ka yawan bayarwa to ya fi ka rabo a wannan ranar ta fuskar inuwa ne kai sai dai ka samu ta wani bangaren shi ya sa sahabbai suka dinga kwaɗayin samun irin abin da usman ya samu allah ya ƙara yadda a shi saboda ya bayar a lokacin da ya bayar da ya fi na kowa yawa shi yasa sai na umar ya sallama sai na abubakar ya ce na haƙura dattijan nan ba zan iya kamo shi ba so da shi abubakar jira yake a ce ya bayar ya ebo gaba ɗaya abin da yake da shi ya bayar shi kuma sai na umar yana rabawa biyu ne ya kawo rabi to da wannan suka yi fice wanda kwaye ko suka kuma taimaki kansu wanda kwa duk aka zo ranar daga ta fita aikin Allah ya gaza bayarwa to kansa ya cuta a irin wannan yanayin ne kamata a ja hankalin wa'insu mutane musamman gwamnoni ko kuma ka ce masu mukamai wayanda suke ware dukiya mai yawa su yi aikin addini idan suka ware dukiyar nan ta aikin addini wasu da yawa nemo masu addinin suke su kai musu wasu kuma masu addinin ne saboda fahimtar haƙƙi sun san cewa daga cikin haƙƙoƙin da ya rataya a wuyan shugabanni akwai sahalewa da sauƙaƙe al'amuran addini za su tafi da kansu su nemo sauraka ƙungiya kaza ta zo ta nema kungiya kaza bata zo ta nema ba ba wai yana nuna wannan kungiyar tana da zalama bane wacce ta nema din a ita ta san haƙƙinta ne kuma take da ƙarfin da za ta zo ta nema ba kuma kwata ta zo yi waccan da bata nema watakila tana da hujjar da yasa ba da bata nema din ba rashin neman ta ba zai hana in tana da haƙƙi a kai mata ba wannan kuma neman da ta zo za ta yi ba zai sa a yi mata shagube ba kuma da yawa wani da zai buɗe baki ya ce ai mu kullum muna zuwa mu tarar da request na kungiya kaza da kaza sama da kaza amma kungiya kaza da kaza ku kwata-kwata ba sa roƙo ba su zo su roƙa ba to in su roƙa me za su yi da shi ai wannan suna da abin da za su yi ne shi yasa suke zuwa su karɓa kuma mafi yawa adalcin da ake in an yi sai a kawo maka rahoto na ɗaya a kwarara a faɗa duniya ta ji cewa mai mukami wane ya ba da abu kaza saboda a yi abu kaza kuma in an gama ba fa tsoro ake ji ba tsabagen adalci ne da sanya abu a mahallinsa abu kazan da aka bayar an yi kaza da shi kuma wallahi in kai haka kanka ka taimaka ka sauke nauyin da yake kanka in haƙƙin mutane ne in kuma daga dukiyarka ne Allah ta yi wa atu min malin lahin lazi ata wa adu min malillahi alladhi atakum wannan bayinka kenan ma fa wayanda kaga bayinka dai ko baka basu ba babu komai amma dukiyar ta Allah ce ku basu to wanda din ya bayar ya taimaki kansa wanda ko bai bayar ba ya zalunci kansa to shi ma wanda khala jannatahu sai ya shiga cikin gonarsa wa huwa zalimun li nafsihi alhali yana mai zaluntar kansa ta hanyar kin ba da abin da zai amfanar da shi ko kuma ta hanyar kafircewa ubangiji shi kafircewa ubangiji ko dai irin wanda za mu faɗa a gaba na abin da wannan mutumin ya yi ko kuma na ƙin yadda da sakamakon da zai bayan ranar gobe domin da ka yadda cewa bayarwar za ta amfanar da kai da ka bayar wa huwa zalimun li nafsihi qala sai ke cewa ma azunnu an tabi da hadhihi abada wannan gonar da kake ce min anan zan mutu in batta ko kuma za ta ƙare ina da rai ni ba na jin cewa wannan gonar za ta ƙare ga baki ɗaya an tabida za ta ƙare min abadahu idza ahlakahu wa afnahu abadan kuɗin da nake da su zan ci gaba da zama da su ikon da nake da shi zan ƙara nema kuma in kuma samu to kamar an ce masa to shikenan kaddara ka ci gaba da zama da gonar da dukiya amma dai ai akwai ranar da zaka mutu ka koma zuwa ga Allah ko in ka koma ga Allah kuma za a tashi alkiyama to yaya ya ce wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudtu ila rabbi wa la irudtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba ya ce kai ba ma na zaton cewa alkiyaman ma za ta tsaya ku ne kuka damu kanku saboda talauci kuke ganin akwai wata rana alkiyama mu mun yi nisa yanzu mutane sun kai duniyar wata kukuna na hayan za a ƙasa kuna ganin akwai tashin alkiyama ustazan nan sun cika damun mutane da harka allah matsalan ba suke haka ya ke cewa ko to kaddara man akwai tashin alkama wala in rudittu ila rabbi in an mayar da ni zuwa ga ubangiji na la'ajidanna khairan minha wannan gonar da nasa da nake da ita a duniya to nayi rantsuwa sai na samu gonar da tafi wannan wannan a kira'ar jumhur kenan amma a kira'ar nafi'u la'ajidanna khairan minhuma munqalaba gonakin nan nawa da nake da su guda biyu la'ajidanna na rantsi Allahu lamul qasam ajidanna tabbas saboda an gina fi'li mudari'in da nunin tawkid la'ajidan na tabbas wallahi sai an bani sai na samu khairan minhuma ko khairan minha gonakin da suka fi wannan munƙalaban a matsayin makoma da kuma sakamakon aikin da ne saboda haka sai ka je kai ta yi wai karuwa ta ji mai wa'azi ci gaba قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا
لكن لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا سارت فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا to shi wannan aboki nasa ya mayar masa da amsa sai ce masa to kai yanzu ka kafirce wanda ya halicce ka daga tirbaya daga ƙasa aka halicce ka sannan a- ba mahaifinka Adamu kenan kaga asalinka daga ƙasa ne sannan kai kuma aka halicce ka daga digon mani tsakanin mahaifinka da mahaifiyarka sannan daga wannan ne aka ci gaba da kaddara halittarka har Allah ya gina ka ka zama zartan namiji shi kake kafircewa bayan ba wani wanda ya taɓa maka wannan sai shi kaɗai to ni lakinna ai lakin ana da haka duka ƙura'u suka haɗu akan karanta lakinna saboda idi- a shafa alhamzar da aka yi aka shigar da nunin ɗin cikin nunin sai ibn amir ashami a allah ya ƙara allah ya ji kansa da rama shi yake karanta lakinna waslan lakinna huwa allahu rabbi sai dai ni shi Allahn da ya mun wannan tagomashin shi ne Ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahada kuma ni ba zan taɓa jin akwai wani abu ko wani mutum wanda zai iya yi min abin da Allah zai mun ba balle in ɗauko haƙƙin Allah in bashi walaula iz dakhalta jannata kai ma a hirɗinka ka shedinka da ma a ce lokacin da ka shiga gonar taka ulta cewa kai ma sha Allah abinda Allah ya so shine yake tabbata la quwwata babu wani ƙarfi wanda idan azabar ubangiji ta taho zai iya tsayar min da wannan azabar illa billah in ma azabar ta taho sai dai in fake da Allah Allah ya tsayar min da ita da ma haka ta ce in tara ne ana aƙalla minka malan wa waladan dan kana ganin yanzu ‘ya'yana ba su kai yawan naka ba dukiya ta ba su kai ba ta kai yawan taka ba to fa asarar bi an yi utiya ni khairan min jannatika ya kusata ni ma saboda tauhidi na da tawakkali na da neman da nake yi Allah ya bani gonar da tafi taka kai kuma takan fa wai yursila alaiha husbanan in Allah ya tashi sai ya saukar mata da tsawa cikin dare wannan tsawar sai ta cinye gonar ta halakar da ita fatus biya sai gonar ta wayi gari sa'idan sai ta zama ƙasa ce zalakan wacce in ka ma shiga garin tafiya sai ka iya zamewa saboda babu ice ko ɗaya ba shuka ko ɗaya awis biha ma'uha gaura in kuma ba a saukar mata da azaba cikin dare ba to a sanya ruwan nata da yake mata ban ruwa ya zama ya zama kogo ai ga'iran sai ya kafe falan tastati alahu talaba kai ta neman ruwan amma ba za ka iya samun sa ba. to wannan mugunyar mugunyar fatan da ya masa za mu zo mu shi ne ya faru ƙarshe kuma wancan ya zo ya da na sani za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh